أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu majalisi na hudu kuma yini na hudu a cikin wannan kasida ta ta'iya ta babban malamin fiqhun malikiya al-imam abu ishaq al-ilbari rahmatullahi alaihi yau muna ranar sha takwas ga watan jumada al-ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau sha hudu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da izinin Allah idan ba a manta ba za mu tashi baiti na ashirin da shida ko a inda abu ishaq al-ilberi rahmatullahi alaihi yake bayani akan mahimmancin ilimi yake maɗansa wasiya abu bakirin a game da ilimi da kuma nisanta jahilci fa'idojin ilimi da cututtukan da jahilci ke haifan mutum to malam bismillah ga ka sa wannan ku
قال الناظم رحمه الله وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولك وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبلت نصحا وملت إلى هطام قد جمعت لسوف تعب من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تقتل بمالك وله عنه ولا تقتل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مؤمن ولو ملك العراق له تؤتى تأتى ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت بارك الله فيك نعم قال قال شاعرنا رحمة الله عليه yace satajni yace wa yace wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta wa law fuqidta wa tufqadu ana rasa ka za a rasa kai zama ba labarin ka in jahilta wallahi in ka zama jahili wa anta baqin alhali kana nan kana nan amma za a manta da kai wa tujadu in alimta wa law fuqidta ko da an rasa ka kuma za a same ka kana nan hayatul alimi baqiyatun wa hayatul jahili faniyatun malami mai ilimi rayuwar shi tana nan الجاهلون فإما العالمون وإن ماتوا فأحياء الجاهلون فموتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء جاهلي سنة نندري أما باس دري gawa da maka jahili kenan gawa da maka jahili kenan amma malami ko baya nan jiya na muku tambaya ai ko na ce muku ko jiya ne ko shekaran jiya ne ce akwai masu kuɗi da yawa da aka yi a zariyan mu nan amma da yawan su baka san su ba wasu ma suna nan da ransa amma baka san su ba amma malami ko an san shi rayuwar shi tana nan wa tadfuru qawlati laka ba'da hinin ya ci gaba da faɗa masa ya ce za ka tuna magana ta ba da hilin bayan wani lokaci fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah idan ka faɗa ma mutum bai ji ba to zai tuna daga baya idza haqqan biha yawman amilta in tabbas kai aiki da magana ta zaka gane cewa ni na faɗa maka wato zaka ga amfanin magana ta za ta zama maka mai ijabiyyan za ta maka fa'ida za ka ganta aikace ka ce a'a ashe babana ya faɗa min wannan magana za ka ga fa'idarta wa in ahmaltaha wa nabatta nushan wa milta ila hutamin qad jama'ta wa in ahmaltaha amma idan kai wurgi da magana ta wa nabatta nushan kuma kai watsi da maganar da na yi maka na baza na nubiza bil ara'i wa huwa mazmum فنبذناه بالعراء وهو شقي نبذ نبذ نبذ in kai wurgi da nasihar da na maka abin da ake ce ma an nushu ko an nasiha iradatul khairi lil ghaib ka nufaci alkhairi ga wani shi yasa ma'aiki sun sama sai ce ne addinun nasihatu قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته تريد الخير لهؤلاء دك نزق نفاتيس دع الخير تريد الخير لربك وتريد الخير لرسولك وتريد الخير لكتابك وتريد الخير لأئمتك وتريد الخير لعامتك دك خمس نصيحة وملت إلى حطام قد جمعت kuma ka karkata zuwa ga me ila hutamin zuwa ga wani tarkace shine huta huta abinda aka tattara shi yasa aka kira duniya aka kira wuta da me alhutama kallala illa menene menene me ai ta ce ba ita ba bil hutla yumbadanna وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة kaga alhuqamatu kenan saboda me duk abin da aka ba aka sa mata za ta tattara ta laƙume shi yasa shi aka ce mata huqamatu huqama to idan ka karkata zuwa ga abin da kake tarawa zuwa ga duni na duniya to me zai faru lafazin mala a larabci lafazi ne ziddi ana cewa mala ilaihi ana cewa mala anhu mala ilaihi mala ilaihi ya karkata zuwa gare shi mala anhu ya karkata daga barinsa mala ilaihi yana son shi mala anhu baya son shi ko shi ne can wance ce ne ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malun fa anhu nasu qad malu kaga fa anhu can kuma me ila to shine mala فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت أي كان ياتي إن بك جمع جنة سبق كركت زوا جتارة كركشن دنيا تو فسوف تعض من ندم عليها لسن ذاك شي جهرشي لسن ذاك شي جياتا شيني عض ويوم يعض الظالم على يديه كاغ عض إيه min nadamin saboda da na sani haka ba haka ake ko ghairi jana wa ana almu'azzabu fi kum fa ka'annani sababatul mutanaddimi sababatul mutanaddimi me yayi ya tsanye laifi amma sai haka kullun shi ke shan wahala kuma bai komai ba ba laifin shi amma sai ai haka ai ta cizon shi to shine azzu wa yawma ya'azzu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا كاغا عض كيلا اي من قال سنيتي وبما يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل هو اذهب فلا دية لك هو wasu suna faɗa shi kenan sai ɗaya kawai ya kama hannun ɗaya ya ciza shi kuma da ya ji zafi kawai sai ya furge hannunsa daga bakinsa shi kenan sai haƙorin waɗancan suka jibi aka tafi wajen manzo Allah sama hadisin muttafaqun alai manzo me ce yanzu ɗayan ku zai ka tauna hannun ɗayansa kamar yadda alfahal raqumi yake tauna abu ce idza hafala diya talaq laysa li irqi zalimin haqqun wa ma tughni nadamatu in nadimta ai da na sani ba zai amfana maka komai ba a lokacin da kake da na sani duk da na sani bai taba amfani ba eh ya laitani wa hal yanfa'u shay'un laita ha laita wani abu ne da ke da amfani ba da amfani nadama إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت الوقت إن ذاك إذا ناسني بقي إلمي بكذا جاهل شي إذا أبصرت صحبك في سماء إذا كجا أبو كدنك وأن دكوك فار كراتو suka ci gaba da yi kai ka gudu ka gansu fi sama'in ai fi rif'atin wa sumuwi abinda ake ce masa sama'u shine duk abin da ke saman kai daukaka amma in ba saman gaske bace to suna cewa samawa السماء والسماوة با السماوات بابا جمعي السماوة أي ما علاك أما ولم يبلغ, ولم يبلغ السماء الحقيقية سما شان السماء السماء مي بقي لنا تو إتشي السماء أما السماوة تو دا أبن دا ما علاك دا أبن دا كي سمن كسونا سمي سماوة سمن كتشي كو تو to za ka gani in mutum ya ki ilimi to zai dawo ya ga abokanansa yadda suka ɗaukaka alkawarin Allah ne ya illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat duk wanda ya ilimi inna hadha alqur'ana yarfa'u inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin yarfa'u bihi aqwaman wa yada'u bihi akharin man tamassaku bihi rafa'ahum Allah ومن خذلوه وضعهم الله هذه تشي قائدة فراجعها ودع أن قلبه قد ارتفع صندوقك وقد سفلت كيكما كي كسا هاقت كنتا هاقت كنتا yanzu tun ba a je ko ina ba wasu daga cikin kunan in suka ga sa'o'insu yanzu ne in ya fita zai ga sa'an shi nan sai ya nemi ya bashi naira biyar musamman in wanda suka aka jarrabe su da shaye-shayen nan za ka ga wani tare kuka taso kila ma tare kuke wasan ƙasa kila ma tare aka muku kaciya amma shi ya je ya bi ta hanya ta shiriri ta yanzu nan sai ce da Allah ka bashi naira biyar ko ka bashi naira hamsin ya ciwa tun yanzu balle nan gaba wannan sunna Allah ce saboda in ka rike ilimi sai ka ɗaukaka in kai wulakanta ilimi sai ka kaskanta فراجعها ودع عنك الهوين فما بالبطء تدرك ما طلبت فراجعها كي مراجعة كي بيبيكم مجنة نفقا معها ثم ارجع بصر كرتين فداو كي تنام ودع عنك الهوين كدين ين سقى سقى كدين ين نوع شين الهوينا الهوينا شين البطء دفع sai fassara sai ce min fama bil buti tudriku ma talabta ba da nawa kake samun abin da kake nema ba nawa eh sun ce abu biyu aka daura musu aure suka haifar da daya iyaye ne guda biyu suka haifi yaya ɗaya ya haifi ajazu ɗaya ya haifi kasalu su kuma sai suka haifar da nadamatun da baban ajazu da baban kasalu kowace ce matar oho kowaye mijin oho suka aura musu aure kalala da kalala ta sahoro da sahora ma aka daura musu aure shikenan karshe sai suka haifi mai sai suka haifi na damato da na sani in ka samu waɗannan abubuwan shike so daga ba a nawa ba a san nawa a wajen neman ilimi so ake ai musabaka sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum akwai musara'a akwai musabaka in ka fara yin musabaka ake so a yi in kai musabaka daga nan kuma sai musara'a in kai in kai in kuka yi rigegeniya da wani ka wuce shi to inda kake ganin ka wuce shi ka bar shi a baya din to kuma ka kara sauri shine can a Ali Imran yace wa sari'u ku a hadith ce ko yace wa sabiqu sabiqu kai وانت عكس وعدت للمتقين نوكم عكس وعدت للذين آمنوا بالله ورسله kaga shi ne na sanar kan aka gama musabaka sai musara'a kaka ce an gama musabaka ka wuce shi ka'a zai iya tasowa zai iya tasowa kuma ya wuce ka a yi maka irin na na na na abin nan na na na na na zomo da zomo da kunkuru ko zomo da kunkuru za su tafi suna zomo ya ce kai wannan ce irin tafiya ce da Allah kake yi haba sai ya ruga da gudu ya ce ka saman a hanya da ya gaya nisa ya gaya mai nisa sosai ya ce bari dan kwanta in huta a nan in yi bacci har ya zo ya sama kunkuru ya taho tinkis tinkis tinkis tafiya abin nan sannu sannu kwana nesa ya zo ya wuce ya tafi ya je ya tarar da shi yana bacci ya tarar da zomo bai tashi shi bai wuce wa shi tun ya mai gili ya tafi ya je aka yi suna aka gama komai ya an so da abin da zai dace da ya dace ya tashi zomo ce tashi ya ce ga naka abin sunan an na je na dawo to shi ne wannan so da ka ba'a ba'a musara'a da musabaka in an gama musabaka sai ai musara'a shine haka ake hada ayoyin ولا تختل بمالك والها عنه فليس المال إلا ما, ما علمت ولا تختل قد قيتها كما من الاختيار الاختيار التقبض والغفعة تاكما اختياري بمالك لدوت يدك كيد إتا والها عنه كود كيد دق دق دق دق دق دق دوسيا حتى ساعة كلن دوسيا فليس المال إلا ما علمت أي دوسيا با وتا أبات بتي فاشي إلى منك إلى منك شيني دوسيك إلى منك شيني دوسيك idan kana da ilimi to kana da komai in kana da ilimi kana da komai wanda ya rasa ilimi to ya rasa komai wanda ya sami ilimi kuma ya samu komai domin da shi ake komai وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى يشي وليس لجاهل في الناس مغن أي جاهلي بايد وانا أبن دزي ودا تدشي أشكم متان با وانا أبن دزي ودا تدشي أشكم متان ولو ملك العراق له تأتى كودا ملك العراق ne ya saukaka a gare shi ya sama ya zama shi ke shugabanta iraki iraki cincini tana ɗaya daga cikin abin da al'imbiratoriya fil ariqa tana cikin ancient ancient civilization da aka yi a duniya al'iraq tana da tsohon tarihi sau da ka hazara ce ariqa kuma da musulunci ya zo ta ci gaba da samun ɗaukakar ta banul abba suka ɗaukaka ta a shekara ta ɗari da ashirin da uku suka ɗauke ta zama asimar daular islamiyya bagdad sai ya zama bagdad ana ce mata darus madinatu salah madinatu salah harunun rashid ɗaya daga cikin sarakunan su rahmatullahi alaihi wata rana ya zo ya zauna kawai ya ga tauraro ya ga girgiji ya rufe sararin samaniyan bagdad can kuma sai ya baje sai ce ya ayyatu has sahabatu amtiri aw la tumtiri fa sayatini kharaji yace kai girgije ko kai ruwa ko kai ruwa wallahi sai mun samu income sai mun samu revenue sai mun samu tax sai mun samu zakka duk za su zo shiga cikin baitul mali saboda mulki saboda ka iraki ba karamin mulki ba karamin ba to kaga dai baya bayan nan ko saddam hussein ai yana cin wanda suka suka shana a mulki fadar sa fada ce fada ce ta abin ta a zo a kalla fada shi fadar saddam hussein rahmatullahi alaihi to kaga sarakunan su kuma har yanzu ana ji da iraki a duniya duk da yadda aka mata duk da yadda ta zama ana ji da ita mun gane saboda walau mulkul iraqi lahu ta'atta jahili ko da ya zama shi ke mallaka iraki to ba abin da zai wadatar da shi a duniya ba ba yi da fa'ida zai gane kuma ba abin da sai a zo a shigar da shi a rubuta naira biliyan ɗaya a ce masa ɗari naira ɗari aka rubuta ya ce to shi kenan ba kuma bai san zero zero guda nawa ba ne haka jahilci kenan a je a rubuta abu bai san abin da aka rubuta ba ce ranka yi daidai ainihin za ka sa hannu to dama ko bai iya ma tauki'i ba sai dai dangwale to daga ga inki nan kusa da shi sai ya haka sai ya dangwala ba ba zai iya tayinan ba bai iya siginesha ba jahili ya kwashi kuɗi ya kai banki a ce wajen manaja zai hau sama abubu sama can ya gaba bai san da abin da ake ba aka ba shi rasidi bai san me aka rubuta a jiki ba Allah shi kyauta so da ka jahili ba da ba da fa'ida a cikin al'umma jahilci ciwo ne shi yasa malamai suka ce a cikin abin da ba a rantsuwa a kansa kawai sai ka ce ma mutum aljahlu darun sai kai shi لا داعي بأن تقول والله إن الجهل ضار هو كشي والله إن الجهل لضار هو يا يدع in kuma akwai wanda bai dabe daga hannu aljahlu barun shikin ka karanta wanda ya ce mishi karanta mishi to to ya nuna shi ne na farko mun gane sayantiqu anka ilmuka fi mala'in wa yuktabu anka yawman in katamta to nan kuma ya dawo yana bayani akan nashulai ya da ilimi yayi magana kan neman ilimin yayi magana akan aiki da shi da kuma cutar jahilci sannan yanzu kuma zai bayani akan yada ilimin idan ka koya to ka koya khairun nasi man ta'allama wa amila wa allam a cikin mutane wanda ya fi shine wanda ya koya kuma yake aiki da ilimin sa kuma yake karantarwa wannan ya tara khairiyya duka duka khairiyya abinda ake nema ce an ta ta'allama wa ta'amala sannan wa tu'allima in ka tara waɗannan sufofin guda uku to shike kana ne daga cikin almuqarrabu insha Allah ga ilimin ga aiki da shi ga na karantar da shi sayantiqu anka ilmuka fi mala'il da sanni ilimin ka zai furta baki zai furta da bakin sa yi bayani cewa ka koye shi ka boye shi wajibi ne a yada ilimi akwai kuma wuraren da ya halatta a boye ilimi akwai wuraren da ya juzu kitmanul ilmi يا ألست أبوي إلي الإمام الشاطبي رحمة الله عليه يتي قائدة بإل من دققو يا ونفرقو شيني كعونا شعب معوني شرعة يا هلست إن يادا ممتاني شي إن شرعة تشي إيه كيادا وشي كيادا sannan na biyu sannan sai ka auna shi da kwakwalwarka to ya kamata yanzu in auna in sanar da mutane wannan ilimin idan kwakwalwarka ta ce maka eh to sai ka auna mutanen su kuma ka dan fara jefa musu wani abu ka auna kwakwalen su shine mataki na uku in ka ga ilimin ya tabbata a gare su shi kenan sai ka ci gaba da karantar da su shi akwai inda bai halatta ko a bayyana ma mutane ilimi ba shaitanu ne in ka faɗa musu wata hujja ko ka ɗan faɗa musu wani hadisi sai su ɗauke shi mishi wata fassara to kaka karantar da shi wannan a karatun a tajridu sarih na buga misali na ce ka tara yan wiwi sai ka faɗa musu hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi cewa idan mutum ya je bakunta aka ki ɗaukan nauyin bakuntarsa to da abin da ya gani na mutanen ya ɗauka yan wiwi ka ba su wannan hadisin ka karantar da su kaga abin da ya kamata ka ɗauko hadisan da suke bayani akan azaba da Allah ya tanadan mabarayi masu sata ka karantar da su da karantar da su ɗabi'u masu kyau in suka cetu to daga nan ba laifi za ka iya karantar da su wannan hadisin kuma ka ƙara da sharhi malamai sun ce a ƙauye ne inda babu otal babu restaurant babu loja amma da otal da loja ka ce dole sai an ɗau nauyinka ka tafi ka kama loja mana ka kama ɗaki kwana ɗaya ko kwana biyu har ka gama abin da za ka yi ka bagar kaga shi ne wannan to ya halatta boye ilimi a irin waɗannan wurare sannan wanda kwakwalwarsa ba za ta ɗauki abin da ake karantar da shi ba ya halatta a boye mishi ilimi afala uhaddithu nasa qala la tuhaddithum afala la afala ubashiru nasa qala la tubashiru fa yattakilu karshe mu'az da zai rasu sai karantar ne fa haddasa bihi mu'azun ta'assuman ko kuma khaufat ta'assumi ko khashyata ta'assuma khashyata ta'assum mu'az ya karanta saboda yana ganin in bai bayyana ba yanzu zai yi laifi saboda yana ganin kwakwalen mutane sun yi laifi to shine sai yanzu ku an ka ilmuka fi mala'in da sannan ilmin ka zai furta a mala almala'u shine almala' almala nan a filin tashin alkiyama mala'ul mala'ikati mala'ul insi mala'ul jinni a gaban su ilimin ka zai ce alimani wa lam yanshurni ilimi ya batu ya batu ya ce ya koye ni amma bai yada ni ba ya koye ni abinda kuma ya waje bai yada wa yuktabu anka yawman in katamta aw yuktabu alayka ce nan anka da ya amfani da anka ya yi amfani da abin nan harful jarri na'an amma yana nufin ala ne wa yuktabu anka ay alayka za a rubuta zunubin ilimin akan ka yawman wata rana in ka tamtan ka boye ilimi so daga ka ka boye haka boye ilimi وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت وما يغنيك تشييد المباني جنا من يمن ينجنا جنا جنا كي تشييد ستلوكا ستلوكا ولو كنتم في بروج مشيدة مشيدة أي مرفوعة ولن دعك توكا سننكم من قوية مرفوعة مقوية ولن دعك تجد tsawon sannan kuma masu ƙarfi shine mushayyad shine tashiyid to ko waɗanne irin gine-gine kai wannan gine-ginen ba za su amfanar da kai ba idza bil jahli nafsaka qad hadamta in ka riga ka rusa kanka da jahilci in ka rusa kanka da jahilci to shi shi jahilci bala'i jahilci bala'i suna kawo wata nukta a inda suke ganin gara malami ya fi sauki a ce malami mai sabo da jahili mai bauta suna kawo wata kissa wai wani malami ne yake da ya ta girma sai yana son ya aurar da ita sai ya tafi wajen malaminsa sai ci ala gafata malam ga ƴata nan amma akwai mutane guda biyu da ina ganin cikin su waye kake ban shawara aurar da su akwai wani da yake tudu kaza jahili ne amma akwai yawan sallah shi kuma wancan ga yawan ilimi amma kuma ba sai ma'azi sai ce to bari ka gwada su ka tafi wajen jahilin da daddare ka ce kai mala'ika ne Allah ya aiko ka sannan ka je wajen malamin shi kuma ka ce masa kai ma mala'ika ne Allah ya aiko ka ga me zai faru duk sakamakon da ya faru sai ka zo ka ban bayani daga nan sai mu yanke hukunci ya tafi wajen jahili ya sallama yana sallah ya ce a ina sallah ne ce assalamu alaikum ya ce a ina sallah ne ya ce wane ne ke ce a mala'ika jibrilu ne a yi ya zo ya yanke sallah ya buɗe mishi kofa ya zo sauna suka zauna ya ce Allah ne aiko ni wajenka ya ga abin da kake ya ji abin da kake ya san abin da kake na ibada yanzu ma ya ce ka bar shi ya isa haka ne ya ce haba ai na san dole ya aiko ya tafi wajen malami shi kuma wanda ya zo mutu hattiki an ce ma wai yana shan giya a lokacin yana ta wake waken shi ya sha giya ya tatil ya sallam ya ya kwankwasa kofa sai ce waye yake kwankwasa kofa bai sallama ba kaga ilimi ya fara aiki ko duk da suku duk da sakaru ko takira ya shigo ya ce masa ya ce masa ya ce waye ya ce waye kai ya ce ai mala'ika jibrilu ne sai ya tafi je ɗauko wata katuwa gora yana zuwa ya bi shi da gudu ya ce makaryacin banza makaryacin hoto to kaga shine a nan ana maganar gara mutum ya yi ilimi ya lalace ana masa fatan zai iya shirwa domin malamai da yawa sun tafi akan cewa ne al'ilmu mulzimul lil hidayati ilimi yana sa tilas daga baya mutum ya zo ya shiru talabna al-ilma la lillah fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah sufyan al-thawri yana cewa allimuhum fa sayuslihuhum al-ilmu yace ka karantar da su ilimin zai gyara su yana yana raddi ne ga malamin sa imamu al'ama shi sharadin sa sai ka zo mutumin kirki zai karantar da kai yace a mu ko ba mutum mutumin kirki bane zai dauka karatu a wajen mu da izinin Allah zai gyaru in ba da ilimi ba to da ne za a gyara shi to shine wannan idza bil jahli nafsaka kad hada na'am bismillah sauri-sauri lokacin da ya zama ƙara goma yi goma bismillah yi sauri جعلت المال فوق العلم جعلت المال فوق العلم معروف في القضية ما علمنا وبينهما بنص وحفظه فلعله إذا قال قرأت لئن وقع الغني سوى مالي لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الرجال مسومات لأنت منامك التقوى ركبت وما ومهما استقى أنت والقرآن فتنبك فكم ذكر إليك بالتركنا وليس يضرك بالإسلام شيئا
وليس يضر وليس يضر
وليس يضرك الإقتار شيئا وليس يضرك الاستمتاع شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا كنت
إذا بفناء طاعته عنخت
فقابل بالقبول فقابل بالقبول من قوله
فقابل بالقبول لنصح قولي فقابل بالقبول لنصح بالقبول فإن عرفت عنه فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت والبنية وأن مرية تاخذ So, قال قال الشاعر رحمة الله عليه يشي جعلت المال فوق فوق العلم جهلا يشي يا أبو بكر يا أبو بكر ولا إن غشن عن كليل يسأليك جعلت المال فوق العلم جهلا سوى جاهلين كنت ساعدوك يا ويت في علمي لأمرك في القضية ما عدلت والله ما رمسي لو أن رايواتك حننفع ما عدلت في القضية kai ba kai adalci ba a wannan hukuncin da kai alqadiyya kes kenan ka zama alkali amma ka zama ja'ir ka ce wai almalu afdalu min al-ilm yace la'amruka fil qadiyyati ma adalta lafazin la'amruka rantsuwa ce wasu kuma malamai sun ce ba rantsuwa ba ce kawai kalamun jari li ta'kidil kalam fil arabiyya wannan shine kauli rajih in ba wanda Allah ya yi ma manzo Allah sama amfani da shi ba yace la'amuka innahum ladhi takratihim ya'malun ko can bayanin mutanen annabi lutu alayhi salam to nan la'amuka ko la'amri ba rantsuwa bace kawai ta'kidul kalam karfafa magana so da ya za ka ce ilimi dukiya ta ci ilimi wallahi ba kai adalci ba wa bainahuma bi nafsil wahyi bainu baunu wa bainahuma baunu a tsakanin ilimi da dukiya akwai tazara mai nisa ita ce ake ce mata baunun sata'lamuhu idza ta'a qara'ta za ka gane haka idan ka haddace suratu taha ka karanta wa qur rabbi zidni ilma ya ce wa qur rabbi zidni mala ne ko shine sata'lamuhu idza taha qara'ta in ka karanta suratu taha to zaka ji Allah yana ce ma manzo Allah sallama wa qur rabbi zidni ilma ya Allah ka karo mini ilimi Allah bai ce ma manzo Allah sama ya roke shi dadin wani abu in ba ilimi ba ta imani ko akwai a cikin Qur'ani Allah ce da zai kara imani ko zai kara shari'a wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum تشين وبينهما بنفس الوحي بون ستعلمه إذا طاح قرأت اقرأ سورة طاح ستعلم هذا لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت ويا شيخ بين زينا مكة بيان بمبنش بمبنشي لكي تكان مالني لنيدوشيا يتي لئن رفع الغني لواء مال إذا مالا إذا نيدوشيا أجا توتا تدوشيا لأنت لواء علمك قد رفعت كي كما توتا إلمك ذاك أجا in wani ya ce ni mai dukiya ne kai kuma ka daga ka ce ni mai ilimi in wani ya amfani da dukiyarsa wajen taimakon addinin Allah kaga zaɓaɓɓe ne shi to kai kuma kai amfani da ilimin ka wajen taimakon addinin Allah لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست لئن جلس الغني على الحشايا إذا ما وداتي ينا زما أكن كليشي akan shimfiɗa wacce take mai mai kushin mai laushi ita ce alhashaya ko da an ta'ala alkawakibi qad jalasta kai fa tauraro fa ka hau kai ka taurari kake hawa kai akan taurari kake zama alkawakib nan ko dai kasance kana nufin manya manya na nufin manya manyan mutane su ne alkawakib taurari ko kuma yana nufin ɗaukaka ka tafa kai can wajen taurari حتى وأن تنسن درجتك وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت وإن ركب الجياد إذا كجني دوتي يانا حوان زاب قراكما إن جرموا من دواكي سوني الجياد هو aljiyad lafazi ne na alqur'ani ko musawwamat musawwamat waɗanda aka musu ado aka musu alama la'anta manahijat taqwa rakibta to kai fa hanyoyin taqwa kake hawa shi yana hawan dawakai sai kuma kana hawan me sai kuma kana hawan hanyoyin shari'a hanyoyin taqwa kai kiyamun laili da iliminka kai salatul duha kai azumin nafila kai kaza kai kaza sadakan ma kai ka san yadda ake yin ta ranar nake ce ma wasu dalibai nake ce musu malamai su suka fi kowa sanin hanyar kashe kuɗi amma kuma Allah bai sa musu su san hanyar da ake neman su ba kun yadda ko ba ku yadda ba malami shi ya fi kowa sanin hanyar kashe kuɗi yanzu nan ne in ka bani bajet din Najeriya zan karar da shi gobe Allah kuwa trillions nawa ne ga ayyuka nan da yawa kana kallo kai baka san su ba musulunci yanzu abubuwa ne yake bukata da wannan trillions din suna da yawa ko da malamai sun san hanyar kashe kudi amma Allah ba su san hanyar neman su ba Allah shi kyauta to shine la'anta manahidat taqwa rakibta za ga mutum da dukiya amma bai san yadda zai kashe ta ba wani ma dukiya zama mushi take bala'i wani fa da daddare kawai tashi yake kawai ya haka sai ya ɗauko cek ɗin shi wancan na wancan bankin ya ɗauko wancan cek ɗin kawai ta dubawa wani kuma ya ta ɗauko littafin bashi da yake bin mutane a wani daren shi kai kuma kana nan kana ta kallon littafi zuciyarka na ƙara sanyi wani shi ne bambancin wannan wannan abubuwan da gaske ne ومهما اقتض أبكار الغواني فأنت فكم بكر من الحكم اقتضبت ومهما اقتض أبكار الغواني دلو كسين دا شي ميدوك يا يجي يا أورو أبكار الغواني أما تابد الوي وانا دا سكة سنشيسين إيا واقع اقتض يزم شيني فارع كور مسد غدرتي شيني اقتض فكم ذكر من الحكم اقتضبت kai ko zikamomi guda nawa ne waɗanda suka kasance budurwai kai ka fara ganin su a cikin littafi kai kuma so nawa kai ka aura kai ma kai matanka hikimomi ne matanka su ne matanka shi ko tunanin shi ya auri mace shi kenan tunanin shi dalika mablaghu min al-ilm kai kuma hikimomi da ilmoma da kake karawa sun fi maka wancan to kaga bambancin kenan وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت أن النصيحة شيء بالضع وليس يضرك الإقتار فلو شيء بديت تدك كيبا شيئا دون أرض إذا ما أنت ربك قد عرفت ما تكركاسا أبنجزك تيا ذاك كسان أبنجزك بالعلم تعرف ربك بالعلم لإلم كي سنة kaga wanda bai yi ilimi ba ina zai san ubangijinsa shi yasa in ya samu Allah in ya rasa Allah in abin daɗi ya zo masa Allah in abin rashin daɗi ya zo masa Allah shikenan idza butuliya sabara wa idza ughtiya shakara shike ya samu ne janahal iman al iman nisfan nisfun shukrun wa nisfun sabr ga ga juriya ga godiya الشكر عند الامتنان والصبر عند الامتحان in aka jarrabe shi ya jure in aka ba shi ya gode shi ce da ilimi ke haifar da wannan sannan su tari da ilimi da dukiya mai yawa ba cika haduwa waje ɗaya ba da wuya ka samu mutum yana da ilimi da yawa kuma yana da dukiya da yawa ko ba su cika haduwa ba amma suna haduwa ba ka'ida ba ce daga Allah suna haduwa amma ba su cika haduwa ba ko ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فماذا عنده لك من جميل تومي قتيني ما قم من شو أوجن ألا مدوك سنسرتي إذا بفناء طاعته أنخت idan a kofar gidan Allah madaukakin sarki wajen yi maka da'a a nakhta ka je ka duk kusa da raƙumanka duk abin da kake nema mai kyau Allah zai baka so da kan kan mai ilimi shi san yadda ake addu'a wani ya je makka aka ce ya je na addu'a yana Allah kuɗi Allah Allah kuɗi a Ka'aba ya Allah kuɗi ya Allah kuɗi aka ce malam aka gume gan shi ya taba shi ya kira shi ya ci ababawan Allah wannan babban waje da ka zo ka roki aljanna mana yace na gode na gode Allah ta ka da alheri mala yana wucewa yace ya Allah rabu da shi kudi ya Allah bai san Kano ba wani kuma ya ban labari yake cewa ya je ya ga wani dan siyasa shi ma dan majalisa ne na jiha ya tafi shi kuma shi ma aka a na Allah ya Allah kakka ba su dama a kaina ya Allah kuje nan wallahi ya Allah in ban koma ba zan wala kanta ya Allah ya Allah zan wala kanta a Ka'aba ka rasa kuje abinda zaka nema sai kujera kujera dan majalisa ko kuɗi ha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma kana ta kuɗi kuɗi kuɗi wannan addu'a du'a'un jami'un bi kulli khairi wa isti'azatun min kulli shar karo ki kowane alheri sadaka kuɗi ba su bane wanda tunaninsa kuɗi shi zai samu kuɗi ya samu dukiya wallahi ba sa ba sa shafa bakin ciki dukiya ba ta shafa bakin ciki wanzu ma bakin ciki take jama mutum ka roki alkhair na قادم بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت فقادم بالقبول كفتنشي مغناتا نصيحاتا دنمك أتشم مغناتا بالقبول دا أنسا كأنشي مغناتا كفتنشي مغناتا دا أنسا كالتلا تقابل نصح قولي برد هكا داوم دا نصيحة دا نمق غير فإن أعرضت عنه فقد خسرت والله أنت كود قيقك من نصيحة تاتو كاتاد كاتاد كاتاد وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت وإن راعيته idan ko ka kula da magana ta kaunan a magance ka ji ta ta shiga kunnanka ta shiga zuciyarka wa fi'lan kuma kai aiki da ita wa tajassal ilaha kai ma Allah madaukakin sarki kasuwanci inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata bihi da maganar da na maka rabihta to za ka samu babbar rabu kaga me za ka bada ka bada annafsu da almalu ka nemi al'ilmu sai Allah shi kuma ya baka ne rifkul jannati riba ita ce aljanna kai sil'ad da za ka sai da ma Allah manaukakin sarki maluka wa nafsuka shi yasa daga cikin magabata akwai malaman da suke da dukiya amma sai da dukiya gabaki ɗaya ta ƙare a wajen ilimi al-imam al-imam abu yusufa abu yusuf al-kufi ya ya tashi maraya bai da mahaifi al-imam abu hanifa ya dauki nauyinsa har ya zama abin da ya zama daga baya kuma Allah ya bashi dukiya sai da ya karar da dukiya ga baki da kuma wajen neman wajen wajen littafi siyan littafi karatu daukan nauyin almajirai saboda shi ma an dauki nauyin shi mamarsa har fada ta rika yi da al-imam abu hanifa ta ce gidan biredi nake son ya je ka zo ka rike min ɗa ka hana shi sana'a karatun zai ci haka imam al-khatib al-baghdadi ya ka a cikin tarihi baghdad a cikin tarihin sa sai al-imam abu hanifa sai ya ce sayut'imuki ar-ragiza yace ya hakuri nan gaba shi zai rika ciyar da ke biredi ba biredi kice ne mama wata rana ta zo ta zazzagi al-imam abu hanifa zaki sosai ka raba ka hada ka hana dana ya sana'a in ta zo sai limamu abu ali sai ce sayuqi mukin ragisa da sanne zai baki bare da nan to sai gashi bata mutu ba sai gashi kuwa yotsi har ragisa yana ba ta bare da sai ta ce ta tuno da maganar malamin nan nashi a lokacin limamu abu hanifa ya rasu sai ta koma tana ma limamu abu hanifa addu'a kaga shine wannan so da ka waye ya nemi ilimi ya asara duk wanda ya nemi ilimi ya asara to ɗayan abubuwa ne suka faru da shi ko dai ya nema ba don Allah ba ko kuma da ya nemi ilimin sai ya zama baya aiki da ilimin shi amma duk mutumin da ke aiki da ilimi dama shi awwalu na ilmi fakhr shi yasa suke cewa talabul hadisi sana'atul mafalis in ka nemi ilimin hadisi sai ka rasa kuɗi sai ka zama talaka ba zagi bane wasu sun ɗauka zagi ne wanda suka karanta tarjumar malam albani rahmatullahi alaihi baban shi haka yake ce mishi to shi baban shi ya zata zagi ne ake yi a'a san'atul mafali kudin ka sai sun kare duka wajen siyan littafi ba za ka ga littafi ka bar shi ba kaga shi ne. amma kuma daga baya fa Allah zai baka arziki akwai tarihin malamai da yawa da suka yi talauci amma daga baya kuma Allah madaukakin sarki yasa suka zama wadata an yi lokacin da wasu suke cin suke cin zogale ba tafasa ka tafasa sun san tafasa daga jin sunan ta tafasa a tafasa ta aji ma daga baya Allah ya musu kuma arziki so da ka ayi ayi hakuri a kuma nemi ilimin dan Allah ayi aiki da waɗannan nasihohi da al-Imam Abu Ishaq al-Albani rahmatullahi alaihi mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun samu baitota 45 daga bayan akwai abin da za a yi za a yi sai mu ga ya za a kammala kasida saura dai yini daya a gaban mu akwai baiti ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai saba'in da biyar ko ba haka bane akwai baiti saba'in da biyar a gaban mu saboda haka za mu gani za a yi insha Allah ta'ala mun dai samu arba'in da biyar a nan can kuma muna da baitota shida to sai mu ga yadda za a yi in Allah ya taimake mu gobe sai mu ga yadda za a yi وأن تتونا عابدي لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين